assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau asabar biyar ga watan ramadana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu daidai da sha bakwai ga watan april miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya za mu ci gaba da sauraron tafsirin alkur'ani mai girma a zawiyar gidan alhaji aminu muhammad za mu ba shi abin magana ya bude mana da addu'a karmakalla bismillah فاتحة مع الصلاة الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
alhamdulillah muna cikin jizu sani cikin firiya da tafsir na maulan musa'ib al-faidati shek ibrahim yes muna shafi na 201 cikin suratul an'am aya ta 38 malam abdulmalik khamis shine zai ja mana baki shehinmu shek ibrahim mansur imam kaduna zai yi mana fassara أكرمكم الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتأتي به بنظرة تأتي لنا بالزفر a ‘yan uwana musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu zadakum Allahu maghfiratan wa faidatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya bismillahir rahmanir rahim وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يهشرون آه a jiya mun fara fassara wannan aya lokaci ya yi muka dakata to yau kuma bifadlillahi tabaraka wa ta'ala wa rahmatihi wa aunihi za mu ci gaba daga farkon ayar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma min dabbatin fil ardi babu daga wata dabba mai tafiya ko rarrafe ko kuma iyo a cikin ruwa fil ardi a cikin ƙasa wala ɗalirin wala wani tsuntsu shi ma babba ko ƙarami ya ɗiru wanda yake yin shawagi a sama bijana haihi da fuka-fukansa guda biyu illa umamun amsalukum sifa ce su ma waɗannan dabbobi da kuma waɗannan tsuntsaye su ma jama'u ne wato kamar irinku dabbobi tun daga kaji agwagi ko kuma tun daga a kyanwa kare akuya rago saniya jaki doki da kuma tsuntsaye kamar irin su kaji zabbi talatalo ɗawisu da makamantansu su ma jama'u ne kamar irinku yudabbirullahu khalqa Allah tabaraka ta'ala yana shirya tsarin halittarta wa rizqaha da kuma arzikinta wa ajwa wa ahwalaha da kuma halayenta au umamun amsalukum ko kuma kana iya cewa su dabbobi da tsuntsaye jama'u ne kamar irinku mutashabihatun ma'akum wato suna yin kamanceceniya da ku fa kullu insani shehu radiyallahu anhu wa rabahu annabi amin yace kowane mutum ka gani fihi khuluqu haywanin min alhaywanat yana da wata ɗabi'a a tare da shi irin ɗabi'un dabbobi duk mutumin duniya akwai wata ɗabi'a da yake da ita ɗabi'a tana da kama da wata dabba a daji wani za ka ga ɗabi'arsa irin na zomo wani ɗabi'arsa irin na kyarkeci wani ɗabi'arsa irin na dila wani ɗabi'arsa irin na damisa wani ɗabi'arsa irin na zaki wani ɗabi'arsa irin na maciji wani ɗabi'arsa irin na kunama wani kuma cinnaka ne saboda haka kowane mutum yana da ɗabi'ar da take kama da ɗabi'ar wata dabba ko kuma ɗabi'ar da take kama da ɗabi'ar wani tsuntsu kowane mutum da daga yanzu za ka koma binciken halayen dabbobi da tsuntsaye to da za ka ga 'yan uwanka da yawa suna daji irin halayenka sai dai idan allah ya taimake ka ka gyara zuciyarka to shine sai ka tadda baka da wanda ya kama da kai sai dai 'yan tsiraru irin dabbobi masu haƙuri su za ka samu suna kamanceceniya da kai faman kana sabiran duk mutumin da ya kasance wato shi mai yawan haƙuri ne to za ka ga ya zama misalar jamali kamar raƙumi kenan duk mutumin da yake da haƙuri to ɗan uwansa shine raƙumi wa man kana haƙidan kazalika misalar jamal haka nan mutumin da yake da kwafe ruko a zuciya shi ma yana kama da raƙumi raƙumi akwai haƙuri sannan raƙumi akwai ruko za ka daɗe kana raƙumi laifi yana ƙyalewa yana haƙuri yana yafiya to amma yana tarawa a zuciya ne nema yake wata rana ya samu wata dama in kai sake idan ya tokare ka sai kabari warai kuwa to akwai mutane irin wannan wa man kana muftarisan kal asadi wani kuma jarimi ne mafarauci mai ƙarfin ƙwace yadda ka san zaki haka yake wani haka yake wani ga jarumtaka ga kuma kwace da ya zara ido kai me me ina wayoyinka sai kawai kaga mutum ba ma wayoyin ba har kuɗi sai a ɗebo ce ga ga kuɗi ma yadda ka san zaki haka yake wa man kane tatabba'ul awrati kazzuba to a cikin mutane kuma akwai wanda shi zaka ga ko da yaushe bai da aiki sai bibiyar al'auran mutane aibi kawai yake su shi bai san ya ga wani abu mai kyau sai dai kazanta in aka ce masa ga wani bawan Allah kullum yana nafila raka ɗari ya fi sabon annabi ne dalla me kake gaya mana wannan sahabbai sun fi shi ai tabi'ai ma sun fi shi tabi'u tabi'ina ma sun fi shi wai yana gaya ma ba irin wannan labarin yake so ba amma da ka ce kai kana ganin wani kullum ga doguwar diga ga hula ashe mashayi ne au kai sai yanzu ma ka sani ai mutum tuni ka sani saboda shi ba labarin kirki yake so ba shi labarin banza ke so to sai shehu ya ce duk mutumin da ya zama bai neman labarin alkhairi sai labarin sharri bai san labari mai tsafta sai na ƙazanta to yana kama da ƙuda kan zubabi kamar ƙudaje za ka ga ƙuda la hajata lahu fil jasadis sahih ƙuda ba ruwansa da jiki lafiyayye yanzu idan baka da ciwo a jikinka kuma kullum kana wanka ka shafa mai mai kyau ka shafa turare mai kyau sai ka tafi ka wuni tun safe ka ga ƙuda bai hau jikinka ba amma da za ka kwana uku ba kai wanka ba ga ƙwarƙwata ga ƙazuwa ga wasu ƙuraje ga wani ruwa yana fita mai wari yanzu yanzu sai kaga kudaje sun baibaye saboda su aibi suke so su kudaje aibi suke so ba sa san tsafta to a cikin mutane akwai wanda shi ma aibi yake so bai san tsafta bai san labari mai kyau in za ka gaya mai labarin mutanen kirki sai kama bacci wallahi akwai mutumin da in ka zauna kana gaya mai labarin salihai ko waliyai sai gyangyaɗi ya ringa ɗiba shi amma da ka ɗibo labarin mashaya da mazinata sai ya farka ya wartsake yanzu ya ce ka gaya mun nima in gaya maka wasu ya san irinsu da yawa ka gani to su kudaje ba sa buƙatar jiki lafiyayye duk inda kaga kuda la hajata lahu fil jasad sahih bayi da buƙata a cikin jiki mai lafiya inna ma fi mahallil quruhi faqat kuda abin da yake so wurin gyambo da ciwo da ƙurji mai zubar ruwa mai wari kaji inda kuda yake su saboda haka a cikin mutane akwai mutane irin waɗannan yadda kasan kudaje haka suke kulluhum umamun amsalukum su ma waɗannan da raƙuman da karnukan da kuma kudajen dukkansu jama'u ne kamar misalin irinku ma farradna fil kitabi min shay ma farradna mu ba mu rage ba ai tarakna ba mu kyale ba ko dan kadan fil kitabi a cikin littafi wato allahul mahfuz allo abin kiyayewa min shay'in na daga wani abu koya yake wannan abin ya shafi addini ko wannan abin ya shafi duniya ko wannan abin ya shafi lahira ba mu rage ko dan kadan ba falam naktubu a ce ba mu rubuta shi ba ko yaya abu yake mun rubuta shi a cikin lauhul mahfuz summa ila rabbihim yuhsharun sannan kuma wato da dabbobi da tsuntsaye da mutane baki ɗayansu za a tara su ranar alkiyama a gaban ubangijinsu faya kadi bainahum sai ya yi hukunci a tsakaninsu waya tassulil jama'i min alƙarna sai Allah tabaraka ta'ala sai ya kisasi wato daga dabbobi marasa ƙaho min alƙarna'i da kuma dabbobi masu ƙaho dabbobi marasa ƙaho waɗanda masu ƙaho suka tunkure su suka soke su to sai ranar aljama an musu kisasi sai an musu hukunci ya zo a hadisi daga abi huraira Allah ya ƙara mar yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء فيبلغ من عدله تعالى يومئذ أن يأخذ الجماء من القرناء ثم يقول كوني ترابا فلذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا من الله صلى الله عليه وآله وسلم يتشي رانا القيامة الله تبارك وتعالى zai tara halittarsa baki ɗaya dabbobi da mutane da tsuntsaye kai duk abin da ka sani yana taka ƙasa Allah zai tara shi a gabansa saboda ƙarfin adalcin Allah tabaraka wa ta'ala a wannan rana har dabbobi masu ƙaho waɗanda suka tunkuri marasa ƙaho sai Allah ya bi musu haƙƙinsu to daga nan bayan an gama sai Allah ce wa dabbobi kuni turaba duk ku zama ƙasa to a nan ne fa kafiri da fasiki da munafiki za su rika cewa ina ma da mamu ma a ce mu zama ƙasa yadda aka ce dabbobi saboda su dabbobi ba za a kona su ba ba za a shigar da su aljanna ba dabbobin da za su shiga aljanna ba su da yawa to idan aka gama yi musu hukunci sai Allah tabaraka ta'ala ce duk ku zama ƙasa to daga nan sai kafiri ya ce shi ma ina ma dai da Allah tabaraka ta'ala zai ce ya zama ƙasa sun mai ƙulu lahum kunu turaban sai Allah ce duk ku zama ƙasa Allahu akbar fi hazil aya Allah tabaraka ta'ala yana ba mu labari a cikin wannan aya annahu zakara kulla shay yuhtaju ilayhi fil kitab wa huwa al-lawhil mahfuz Allah tabaraka ta'ala ya ba mu labari a cikin wannan aya cewa shi ya ambaci kowane abu wanda ake da tsananin bukatuwa zuwa gare shi a cikin littafi menene littafin shine allo abin kiyayewa wato lauhil mahfuz lauhil mahfuz peter willing amma wannan a wata fassara kenan abubuwan ƙur'ani ko kuma a wata fassaran sai a ce ma farradna fil kitabi min shay alqur'ani ke a wata fassaran ma farradna fil kitabi min shay lauhil mahfuz allazi huwa alqur'an ma farradna fil kitabi min shay'in ba mi kasa a gwiwa ba ba mu ƙyale wani abu ba wanda ba mu rubuta shi ba a cikin littafi Allah zihuwar ƙur'anu wanda shi ne alƙur'ani min shai'in na daga wani abu haka ne ko? in kana alƙur'anu idan har ya kasance alƙur'ani Allah tabaraka ta'ala ke nufi da ma na fil kitabi min shai'in to fastashkalu haza anna ba'd al-ulum at-tibbiyya wa ulum al-hisabi wa nahwi zalika ma ata biha al-qur'an tafsilan wa in ata bil kulli ijmalan idan aka ce ma farradna bil kitabi min shay'in lawhil mahfuz ne to mutane za su fi yadda amma idan aka ce ma farradna fil kitabi min shay'in ba mu rage ba ba mu kyale ba ba mu sakaci ba ba mu ƙasa a gwiwa ba daga rubuta kowane abu babba ko ƙarami a cikin alkur'ani to wasu da yawa za su shiga rikici shine ma'anan fastashkalu to fa jama'a da dama za su rikice za su ce ha za to wannan al'amari kuma ya yake anna ba'dal ulumi dibbiya domin sashen ilimin likitanci wa ulumil hisabi da kuma sashen ilimin lissafi wa nawi zalika da makamancin haka ma ata bi alqur'ani to ya alqur'ani bai zo da shi ba tafsilan ararrabe wa in ata bil kulli ijmalan koda kuwa alqur'ani ya zo da komai da komai amma a dunkule me tura suke cewa wai headline ko ƙur'ani akwai abin da bai yi bayanin shi dalla-dalla ba amma za ka ga ɗan kawo maganar shi sai ya wuce kawai kai kuma sai ka ci gaba da sauran bincike a kai shi ne wa in atabil kulli ijmalan ƙalu sai suka ce inna ma'ana ma farradna fil kitabi min shai ku sani cewa ma'anan ba mu yi sakaci ba a cikin faɗin komai fil kitabi a cikin littafi min shay'in ba rage wani abu ba min amri dini sai suka ce to wannan ma'ana daga lamarin addini ake nufi ba mu rage komai ba wanda ba mu faɗa ba a cikin alkur'ani yani min amri dini kulla ma yuhtaju ilaihi min amri dini wato duk abin da bawa yake da bukatuwa zuwa gare shi na daga al'amarin addini bayyana hulƙur'ani alƙur'ani ya yi bayaninsa daki-daki dalla-dalla wa zalika wannan kuwa shi ne kama arifatillahi tabaraka wa ta'ala fi zatihi wa sifatihi wa asma'i wato kamar sanin Allah ilimin sanin Allah ƙur'ani ya yi bayani ƙur'ani ya yi bayani akan ma'arifa sanin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin zatinsa da sifofinsa da kuma sunayensa sanin Allah cikin sunayensa shari'a ne sanin Allah cikin sifofinsa ɗariƙa ne sanin Allah cikin zatinsa haƙiƙa ne تضمن القرآن من هذا ما لم يتضمنه كتاب القرآن يا تترو ودنن إلمي معرفة سنن ذات الله سنن صفوفين الله سنن سنين الله يا تترو إلمن دا التوراة دا إنجيلا دا زبورة بس تاروش با القرآن دوكا يا تاروش والأحكام دا كما سوران هكونشا هكونشي كتبين الحلال والحرام كذلك kamar dai bayani akan halal da haram shi ma alkur'ani ya zo da jawabai da bayanai wanda a taura da injila da zabura da sauran sahaif ba su zo da shi ba wa anwa'il ibadati kas-salati waz-zakati was-siyami wal-hajji kazalik hakanan kuma sauran nau'o'in ibadu kamar sallah kamar zakka kamar azumi kamar hajji hakanan alkur'ani ya zo da bayanansu irin bayanan da sauran littattafai ba zo da shi ba bayyana min hazan nau'i ya yi bayani daga wannan nau'i malam yi bayyin kitabun kamislihi wato bayanin da babu wani littafi irin ƙur'ani da ya zo da shi wai za ka na dinu to shi kenan shehu radiyallahu anhu ya ce to mu tsaya nan idan dai aka ce wato addini ya kasance huwal mu'tabaru shine abin lura a nan to shikenan ba dai addini shine abin lura ba to lamma bayyana dina bayyana kulla shan in har addini shine abin lura kuma aka ce a ai akwai abubuwan da babu a ƙur'ani amma lauhul mafuzu babu abin da babu me yasa a alkur'ani ya yi bayani ne akan zatin Allah sifofinsa sunayensa da hukunce-hukunce kamar sha'anin sallah azumi zakka hajji da kuma lamarin addini to sai ya ce lallai ko in har ƙur'ani ya yi magana akan lamarin addini to haƙiƙa ya yi magana akan kowane abu kenan au ko kuma ka ce ma na fil kitab min shay'in alqur'ani wato ma na bamu rage ba fil kitabi a cikin littafi wato alqur'ani min shay'in daga wani abu min amri dunya wal akhirah bamu rage komai ba wanda bamu ambace shi ba a cikin alqur'ani na daga lamarin duniya da kuma lamarin lahira komai da komai mun faɗa a cikin alqur'ani la yujadu shay'un illa wa huwa fil qur'an ba za ka taba samun wani abu ba sai face wannan abun yana cikin alqur'ani wa haza huwa al shi yace kaji inda nake malamai suna ta bayani wasu ce a qur'ani akwai abin da babu amma lawhul mahfuz babu abin da babu shi ma farna bil kitab min shay'in ana nufi min amri din wasu kuma su ce a min amri dunya wal akhirah wasu kuma sai a komai da komai sai shehu radiyallahu anhu sai ce la yujadu shay'un illa wa huwa fil qur'an wa hadha huwa al haqq ba za ka taba samun wani abu ba ko karami ko babba sai face wannan abin yana cikin alkur'ani idan matakka tana da ciki yanzu abinda za ta haifa bayaninsa yana na alkur'ani ƙwarai kuwa matakka ba in tana da ciki to bayanin abin da za ta haifa yana nan a cikin alkur'ani ƙwarai da gaske shi ne shawar jallano ya ce a wahaza huwal haƙo jalasar shafi ya ce bari in gaya muku wata rana imamu shafi'i mai mazhabar shafi'iyya ya zauna akan kujera yauman wata rana faƙala sai ce da almajiransa saluni din mai tambaya zo ya tambaye ni din mai tambaya ya zo yanzu ya tambaye ni la tas'aluna ni an mas'alatin illa wa ajabtu an habil qur'an ba wata tambaya da za ku yi min sai na ba ku amsar ta a cikin alkur'ani din mai tambaya ya zo nan da nan ko sai aka kewaye imamu shafi'i ƙala lahu sa'ilun sai wani mai tambaya ya daga hannu sai ya ce ina jin ka sai ya ce ina da tambaya ya ce yi tambaya sai ya ce almuhrimu yaqtulu zumburan ƙala na'am la shay'a alai sai ya ce mutum ne ya ɗaura harami bayan ya ɗaura harami kuma ya kashe zirnaƙo menene hukuncinsa sai imamu shafi ya ce ya kashe banza eh ya kashe banza ba komai lashe alai ba komai a kan shi da ya ce ba komai a kan shi ƙala lahu sai mai tambaya ce aina ha zafin ƙur'ani wannan amsar da ka bani ina ka samo ta a cikin alƙur'ani ƙala lahu sai imamu shafi ya ce da shi ƙala allahu tabaraka wa ta'ala wa ma atakumur rasulu fakuzuhu duk abin da wannan babban manzo ya zo muku da shi ku karbe shi hannu biyu biyu war rasulu sallallahu alaihi wasallama kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di ina yi muku wasiya ku rike sunnata sannan ku rike sunnar waɗanda suka zama khalifofi na bayana wa Umar to barka ji kai mai tambaya sayyidina Umaru ya ce la shay'a alal muhrimi fi qatl zambur babu laifi a cikin haƙƙin mai harama bayan ya ɗaura harami dan ya kashe zirnako istakharja hadal hukum shi ibrahim radiyallahu anhu yace to kaga anan imamu shafi'i ya fidda wannan hukunci min alqur'ani daga alqur'ani ta yaya min qauli umar daga maganar umaru wa qauli umar maganar umaru min sunnatin rasul tana daga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatir rasuli sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuwa qala alqur'anu alqur'ani yace wa ma atakumur rasulu fakuzuhu duk abinda ma'aiki ya zo muku da shi ku karbe shi hannu biyu biyu wa ma nahakum abinda ya hane ku anhu daga barin aikata shi fantahu to ku hannu bal yace kai bar wannan zance fil qur'ani a cikin alqur'ani kulla shay a cikin alqur'ani akwai komai yace bari ku ji abdullahi dan abbas yana cewa hatta iqalu ba'iri idza dalla alayya aqdiru an ajidahu fil qur'an yace ni hatta da baibayin da nake daure raƙumi na in ya baci a qur'ani nake nemo shi Allahu akbar hatta da baibayin da nake ɗaure raƙumina da shi idan ya ɓace min ina da ikon da zan buɗe ƙur'ani zan ga inda yake sai kawai in tafi in ɗauko shi sai na ali ya ce allura idan ta ɓace a gidana a cikin ƙur'ani nake gane inda take allura in ta ɓace a gidana ƙur'ani nake ɗaukowa in buɗe kawai sai in ga inda take kaji wanda suka san alƙur'ani sai na ali na cewa wai laushi itu la'aukartu sab'ina ba'iran min tafsirin fatihatul kitab da na so da na yi wa rakumi saba'in laftun kayan tafsirin littattafan fatiha rakumi saba'in fasaran fatiha ba ƙur'ani ba da na ga dama zan yi wa rakumi saba'in laftun kayan tafsiri na fatiha can sai ya ce lau shi'itu la'aukartu samani na ba'iran min tafsirin nukdatin latita talba ya ce na ga kuna mamaki ku musulmi don na ce zan yi wa raƙumi saba'in laftun kayan littattafan tafsirin fatiha to bari ku ji da na ga dama da na yi wa raƙumi tamanin ba saba'in ba raƙumi tamanin laftu na kayan littattafan fassarar ɗigon ba dugon kawai dugon ba dugon da yake karkashin ba in na dinga bayanin wannan dugon sai na yi wa raƙumi tamanin laftun littattafai na taf- tafsirin dugon ba saboda haka alkurani komai yana cikinsa babu abinda babu a cikin alkurani ya ce hikayatun ni ma bari in ba ku wata hikaya wannan abin da ni ya faru in ji shehu ya ce bari in ba ku wata hikaya kuntu bin raba fil amil madi na kasance a maghrib morocco a wani gari rabat a shekarar da ta wuce wato 1382 1382 wanda ya daidai da 1962 miladiya 1382 hijiriya wanda ya daidai da 1962 miladiya kenan an gayyaci shehu ya je maghrib wato morocco ya ce fakun na fi mahallin sai ya zama mun kasance a wurin wani taro ishtama a fihin nasara wal musulmi na wasu wannan taro taron gwamnati ne an gayyaci kowa da kowa an gayyaci turawa kiristoci musulmi har da yara ƙanana ma duk sun zo wurin muna wurin taro faƙala nasraniyun sai wani bature kirista sai ya ce wa huwa ya alamul arabiya ka wannan baturen ya iya larabci ka san ko wanda shi ya ce maka ya iya larabci ya iya ko yawwa sai ya ce wa huwa ya alamul arabiya wannan bature ya san larabci sai ya ce alkur'an ya ƙul a musulmi a sannunku sannunku me za ku ce da ni alkur'aninku yana cewa ma farradna fil kitabi min shay ba mu yi ƙasa a gwiwa ba ba mu rage ba ba mu ƙyale wani abu ba sai face mun rubuta shi a cikin alkur'ani sai ce wa ana ra'aitu shay'an laysa bisa girin kabiran jiddan wal qur'anu ma zakarahu sai ce to alkur'ani ya ce babu abinda Allah ya ce babu abinda bai faɗa ba a Kur'ani ni kuma na ga wani abu wannan abun ba ɗan ƙarami ba ne babba ne sosai amma Kur'ani bai ambace shi ba kuma gashi Kur'ani ya ce ma na fil kitab min shai ga wani abu babba amma Kur'anin ku bai faɗe shi ba shehu ya ce sai na ɗago ina kallon shi kafin ne magana kala lahu sabiyun wani karamin yaro da ya rako ne daga senegal wanda muka taho tare ɗansa ne ba hawa zai ce ɗanmu ba ya ce sai wani karamin yaro da ya rako mu daga senegal kala lahu sabiyun sai wani karamin yaro ice da shi wa mahuwa yara ne ƙanana suna abinsu kawai kafin ni ne magana wannan yaron ya tsoma baki ya ce wannan bature wa mahuwa ka ce ka ga wani abu babba ba ƙarami ba amma ƙur'ani bai faɗe shi ba gaya mana wani abu kenan wa ma huwa wani abu ne ƙala lahu sai wannan bature ya ce da shi alƙur'anu zakaran makkata ƙaryatun wa zakaran misra ƙaryatun wa ana alamu ƙaryatan akbar min huma bi kasirin wal ƙur'anu ma sammaha sai ya ce wa yaro alƙur'ani ya faɗi sunan makka kuma maka wani gari ne ƙarami wani gari ne ƙauye ƙarami sannan Allah ya ambaci misra misra ma wani gari ne ƙarami sannan ni na san wani gari babba ya fi makka ya fi misra girma amma Allah bai ambaci wannan garin ba gashi kuma ya ce ma farradna fil kitabi min shay qala lahu sabiyu sai wannan yaro da ya rako mu daga senegal sai ya ce da wannan bature wa ma hazil karya surutun ka yayi wa faɗi wani gari ne mu baka amsa kawai eh faɗi faɗi wa ma hazil karya wani gari ne wannan wanda Allah bai faɗe shi ba qala lahu baris sai ce faransa mana france Allah ya ambaci makka ya ambaci misra amma bai faɗi faransa ba kuma faransa ta fi makka faransa ta fi misra a wurin turawa ta fi su girma ta fi su wayewa ta fi su ci gaba amma ƙur'aninku bai faɗa ba ƙala lahu sai wannan yaro da ya rako mu sai ya ce da shi zakara har ƙur'an a ƙur'ani ya faɗa mana ƙur'ani ya faɗa ƙur'ani ya faɗa mana sai shi baturan sai ya ce ah ya faɗa a ina sai ya ce sa'urikum daral fasikiyin Allah akbar sai ce Allah ya ce da sannu za mu nuna muku garin fasikai ai garin ku kenan faransa kenan eh faransa kenan sa'urikum daral fasikina eh da sannu za mu nuna muku garin fasikai shehu radiyallahu anhu a tafsirinsa shi ma da ya faɗi wannan sai da ya dariya radiyallahu anhu ya ce kuntu an taziru iza a jazar gulamu ujibuhu fa ajabahul gulamu bi jawabin ahsan min kulli jawab ya ce na zira ido ina kallo in ga idan yaro ya kasa ba da amsa in ba da amsa sai yaro ya je ya ba da amsa mai warkarwa wadda ta fi kowane jawabi da zaɓi ka yaran nan ya ba da amsa mai kyau wasu sun ce shehu lamin ne radiyallahu anhu wasu sun ce shehu barhama jau Allahu alam sai ya ce bature ai Allah ya faɗa a garin ku faransa Allah ya ambace ta a ina ya ambata sa'urikum daral fasiqin da sannu za mu nuna muku garin fasikai hazihi baris to kaji faransa kenan shehu ma da kansa yana cewa bi kaulaka ko bi kaulaka tsauran au bi yufin wa marratan bi barisa daril fasiqin kusala daril fasiqin kusala duk cikin turawa babu marasa kunya fasikai kamar faransawa su ne farkon waɗanda suka fara fitowa su yawo tsirara su ne farko turawan ingila sanda suka fara zuwa kasashen nan hastafa za ga matan suna sawa a hannu za a gansu da shiga mai kyau daga baya ne abin ya ta to har yanzu kasashen da faransawa suka rena za ka iske suna da rashin kunya sosai ba kamar kasashen da ingila ta rena ba sai ce to kaji inda Allah tabaraka ta'ala ya ambaci sunan garin ku ma farradna fil kitabi min shay summa ila rabbihim yusharu sannan kuma zuwa ga ubangijin su dukkan halittun za a tara su fayaqadi bainahum ko fayuqda bainahum sai ayi hukunci tsakanin su wai utassu lil jama'i min al qarna sannan sai ayi kisasi tsakanin dabbobi marasa kaho da kuma dabbobi waɗanda suke da kaho akwai baturan da shi ma ya taɓa yin haka yana koyar da yara kasan turawa kullum su suke sifar da musulmi yana koyarwa ne a tsaye yana rubutu a allo sai ya waigo sai ce ina musulmi sai wani ya daga hannu sai ya ce ƙur'anin ku yana cewa mafar na fil kitab min shai ba mi ƙasa a gwiwa ba ba mu ƙyale wani abu wanda ba mu faɗa ba a cikin alƙur'ani ko babba ko ƙarami yanzu kai musulmi ina za ka samu na ƙur'ani ni ticanku ina za ka samu na ƙur'ani sai ce a gaka sai ce ina nake sai ce wata raku ka ƙa'ima kawai shi kenan wata raku ka ƙa'ima shi kenan to haka al'amarin yake su ila shafi'i wata rana an tambayi imamu shafi'i an hazihi suhunul bahariya wal barriya min aina zakaraha fil qur'an ko min aina zikaraha fil qur'an wai waɗannan jiragen ruwa manya-manyan jiragen ruwa da kuma jiragen ƙasa a ina aka ambace su a qur'ani aka tambayi imamu shafi'i ina jirgin ruwa ina jirgin ƙasa lokacin babu jirgin sama da an tambaye shi sai aka ce ina suke a qur'ani ƙala sai ce alkhaila والخيل والبقال والهنير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون da jaki da alfajari da raƙumi dukansu Allah ya halice su ne don ku dinga hawa waɗansu kuma ku dinga yin kwalliya da su sannan Allah yana halittar abin da ba ku sani ba saboda ka jirgin ƙasa da jirgin ruwa suna cikin waya khaluqu ma la ta'lamu shehu ya ce su iltu an haziyar matsala nima nima shehu ibrahim radiyallahu ya ce nima an mun tambaya akan wannan matsala an tambaye ni na ko inna hazihi safa'ina cewa waɗannan jiragen ruwa kullum baki ɗayansu dakhalat sun shiga fi waya khalqu ma la ta'lamuna Allah yana halittar abin da ba ku sani ba shi kansa matsayin shi Ibrahim din ma yana cikin waya khalqu ma la ta'lamu su'iltu yace an tambaye ni an haziyal mas'ala akan wannan matsala fil madina a madinatul munawwara ala sakiniha abdulus salatu askar taslim madinatu khairul khalqi ɗaibata a azamu biladi ilahil alami na wafkamu mahallatu nasirin mustafa wa junudihi wa ansarihi wa hawan nabiyil mu'azzamu an mun tambaya a cikinta sai aka tambaye ni akan wannan zakartu lahum sai na ce da su sai na amsa musu da jawabar shafi'i amsar da imamu shafi'i ya ba su wa qultu lahum bayan na ba da wannan amsa sai na ce da su wa ana ara jawaban saniyar banda amsar shafi'i ina da wata amsar sabuwa daban amsar ko ita ce wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadrin ma'lum babu daga wani abu sai face taskokinsa suna wurin mu ba ma saukar da shi sai lokacin da muka san ya dace mu saukar da shi wannan to kaga wannan ayar har yanzu za ka iske ana, ana rikici a kai akwai mutumin da shi ma ya tambaya ya ce an ce wai ma farar na fi ita min shai babu abin da babu a ƙur'ani wai ina masa eh ɗan kama ne ka san su abinci ya fi komai mutunci a wurinsu ya ce wai ina masa sai aran ma ya ce masa a kai baka taba gani ba ya ce ban gani ba ina take ya ce min ƙabli an yi ta masa sai ɗan kama ya ce au o to a sha an bace masa to waina fa ya ce ita ma an faɗe ta ita ma an faɗe ta ya ce aina ce ya ce masa ya ce masa ƙala a rai ta iza waina ila sakarati haka wani ma wani ma ya tambaya ya ce wai me yasa Allah shi santi ne ya sa shi kana ji santi ne ya sa shi kuli-kuli aka ba shi irin na nufawa mai kyau da ya ci kuli-kuli ya ji daɗi sai ya ce kai Allah ya faɗi kome ƙurani kuli-kuli ne kawai faɗa ba sai aran ma ce ya faɗa ya ce a yana ce hu kuli warabi inna hula ya faɗa hu kuli warabi inna hula haka akwai malami wani malamin sudan suna fiye da malaminsu a jami'atul azhar sai ya ce ka ku dai misrawa kun ji daɗi wallahi allah ya ambaci garin ku a ƙur'ani misra wallahi kun ji daɗi sai malamin ya ce ai kuma ya ambace ku ba gara ma mu ba mu da ya tashi ambatanmu kawai garin ya ku ko kafital ɗinku ya faɗa ya ce aha akarin kalla ya ce ƙwarai kuwa ina ne kafital ɗinku ne ya ce khartoum ya ce to gashi nan sanasimuhu alal khurdum ka tugo to haka ƙur'ani yake idan ka shiga ƙur'ani haka za ka yi ta ganin abubuwa haka za ka yi ta ganin abubuwa na ban mamaki na'am wallazi na kazzabu
والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم
والذين كذبوا بآياتنا سم وبكم في الظلمات من يشاء الله يدلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم a cikin wannan aya Allah tabaraka ta'ala yana sanar da mu munin kazantar aikin masu ƙaryata annaba da manzanni da masu ƙaryata waliyai da bayan Allah salihai sai Allah tabaraka ta'ala ce kaga su masu yawan ƙaryatawa dinnan makafi kurame ne sannan kuma baibaye ne sannan sun makance a cikin duhun kafirci la yubsiruna ayatin lahi fa ya'tabiruna biha ba su iya ganin ayoyin Allah balle su sami izina da ita rafkanannu ne daga barin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar a cikin lauhul mahfuz ko kuma cikin alkur'ani sannan sun manta da cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai tashe su ranar alkiyama tare da sauran al'ummatai na dabbobi da kuma tsuntsaye ƙaryata annabawa da inkarin waliyai wato tsiya ce wadda take azaliya tsiya ce wadda take azaliya Allah tabaraka wa ta'ala zaka ji cewa wailul lil mukazzibin tsananin azaba ta tabbata ga masu ƙaryatawa amma Allah bai taba cewa wailul lil musaddiqina ba sannan ya ce wallazi na kazzabu bi ayatina ka ga waɗannan da suke ƙaryatawa da ayoyinmu wato alkur'ani kenan summun wato kurame ne an sama'iha daga barin jin ma'anonin alkur'ani ɗin sama'a ƙabulin ji irin na karɓa mun ji mun yadda mun bi ba mun ji mun ƙi ba wa bukumun sannan kuma bebaye ne anin nubiki daga yin furci bil haƙƙi da gaskiya fi zulmati suna cikin duhun kafirci man yasha illahu duk wanda Allah tabaraka ta'ala ya ga daman idlalahu ya batar da shi yudlilhu zai batar da shi da adalcinsa wa man yasha wanda kuma Allah ya ga daman hidayatahu ya shiryar da shi to ya ja'alu ala siratin mustaqim sai ya sanya shi akan tabarki miƙaƙƙe madaidaici da falalarsa shine dinul islam kana abu jahil wata rana abu jahil ya kasance jalisan yana zaune yauman wata rana fata iblis sai ga shedan ya ziyarce shi shedan ya ziyarci abu jahil eh amma bai fito masa a shedan ba sai ya zo masa a wata abin nan wa qala lahu sai ya ce da shi kussana maka haza dauki gunkin nan naka wa ba'ahu inda rasuli sallallahu alaihi wasallam je ka aje shi wurin muhammadu sallallahu alaihi wasallama la'allaka tasma'u minhu ma yasurruka watakila ka ji wa kunnanka abinda zai faranta zuciyarka wa kana sanamu abi jahil murassa'an bil jawahir wal yawaqit gunkin abu jahil gunki ne irin na mai kudi da zinari ne da gwalagwalai akai gunki fahamala abu jahilin sanamahu sai abu jahil ya dauki gunkinsa wa ba'ahu bayna yadayar rasuli sallallahu alaihi ya aje gunkin a gaban annabi sallallahu alaihi to ba mutane a wurin wa qala lahu sai yace da shi yace da gunkin haza muhammad a ubangiji ga muhammadu a gabanka wai gunkin shi ba ubangiji ga muhammadu a gabanka yashtumuna yana zagin mu wai subbu alihatina yana cin mutuncin allolin mu wai ayyuruna yana aibanta mu da'iman ko da yaushe wa anta ilahuna kuma kai gunki kai ne ubangijinmu saboda ka na kawo ƙarar shi ina so a hukunta shi falatu guni fi zalika an shay'in kai ne ubangijinmu kuma ka ƙi ka wadatar da mu a cikin wannan da wani abu fada khalar shaidanu fi sanani wata kallama abu jahil yana gama magana sai shaidani sai ya maza ya shiga cikin gunki kawai sai ya kama magana a cikin gunki fasare subbun nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama yana zagin annabi waye shtumuhu yana cin mutuncinsa faga diban nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya fusata wada khala baitahu ya tashi a wurin ya shiga cikin gidansa fa dakka alaihi alba sai Abu Jahl ya kama dariya ba mun ga ma ba yanzu ga nan ubangiji ya zo yana ma faɗa shikenan ya ɗauke ubangijin ba ubangijin ba ne ke ɗauka shi shi ke ɗauka ubangijin shi kawai ya ɗauka ya wuce manzo Allah yana ciki sai ya ji an ƙwanƙwasa masa ƙofa ƙala lahu da ya buɗe sai wanda ya ƙwanƙwasa ƙofa ya ce da annabi murni bi ma shi ta alhu ka umurce ni duk abin da kake so zan ka umurce ni duk abin da kake so in maka zan yi maka ƙala lahu rasulu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi wannan mai kwankwasawa a man'anta kai kuma waye ƙala sai ya ce ana jinniyun ni aljani ne ba mutum bane kuntu fil ardi sabi'a ina cikin ƙasan bakwai a nan nake rayuwa falan ma ta kallama sanamu lokacin da gunkin abu jahil ya yi magana bai ne dai ka a gabanka bi ma ta kallama da abin da ya faɗa na zaginka bihi da shi da ani jibrilu sai mala'ika jibrilu ya kira ni ina can ƙasan bakwai ya ce maza in zo anni atin maza maza in zo wa qad qataltu shaydanu allazi takallama fi jawfi sanam ina zuwa sai na je na shiga cikin gunkin na kashe aljanin da ya magana ya zage yanzu da za a sake zama da kai da Abu Jahil gunkin bai iya cewa komai dan ba gunkin bane yayi magana aljani ne aljanin kuma ni na fi karfin shi saboda na je na kashe shi tun da ya zage ka yanzu abinda nake so ina so ka fito ne ka koma ka ce wa abu jahil to me yasa ya wuce a dawo a sake yin mukabala amma kar kar ku yi ku biyu a tara jama'a saboda jin dadin abin da ya faru na farko zai kira kowa to zai ga abin da zai faru kuwa to haka haka aka yi kuwa shikenan da ya faɗi wannan ya ce karkataltu shaidanu lazi ta kallama fi jawfi sanam waje ituka da ta amurni bi ma shi ita yanzu na zo ne don ka umurce na in yi abin da kake so qala lahu rasul sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa ma quwwatuka ma quwwatuka kai da kake gaya mun wannan kai wani irin karfi Allah ya baka gaya mun wani irin karfi kake da shi qala lahu sai ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aqdiru an ajma'a baina jabalai abi qubais wa qu'aiqan ni ina da karfin da zan iya wato in haɗa tsakanin duwatsu guda biyu duwatsun abi kubaisin da kuma kuwai ki'an zan iya haɗa su wa udammiru ma bai nahuma zan iya yin wato zan iya fasa duk abin da ke tsakaninsu zan iya rusa duk wani abu da ke tsakaninsu ƙala lahun rasul sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi hasbi Allah bana buƙatar wannan ubangiji na ya ishe ƙala lahu sai ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi sai ya ce da shi irji ila ila mahallin sanam kuma na yadda je ka shiga cikin gunkin waraja annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya dawo ya kira Abu Jahl ya ce dazu muna magana da kai na tare eh ka ji zagi ba ka ji ubangiji yana dura ma a sharba sai manzo Allah ce ba wannan bai yanzu a zo a ci gaba ka kira duk wanda ya dace sai ya fara ya ahla makka ya ahla makka halinmu halinmu ya ahala makka nan da nan aka taru manzo Allah yana zaune ya zo ya ajiye gunkin shi na zinari ya ce ubangiji ga muhammadu nan a gabanka yana zagin ka yana zagin mu yana cin mutuncin mu ka zage shi yadda ka zage shi dai da zuya ubangiji to ashe wancan aljannin an kashe shi wannan kuma musulmin aljannin ya shiga cikin wannan shi kuma abu jahil bai sani ba yana faɗin wannan shikenan sai kawai fasarar sanamu ya ƙulu la ilaha illallah muhammadun rasulullah sai gunki ya ce na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma na shaida ce annabi muhammadu manzan Allah ne ana sanamun faƙad la'uguni ni gunki ne kawai ban iya wadatar da komai la amfa'u ban da wani amfani ba na iya amfanarwa wala adarru ba na iya cutar da kowa ana sanamun ni gunki ne la ilaha illallah muhammadun rasulullah a gunki bai tsaya nan ba sai ya ci gaba aminu bi muhammadin alhaqqu ma'a ya ku jama'ar makka ku yi imani da muhammadu gaskiya tana wurin muhammadu a abu jali ya fusata kuma tun sai kumbar idan sai yi ja har wani irin kumfa na fitowa daga bakinsa fagadiba wa kastarahu da ya daga allan nashi ya buga shi da ƙasa sai kawai sai gunki ya kakkare ya karya shi sai ya ce sahara muhammadun kullu shayin hatta sahir al-asnam ka muhammadu muhammadu yawo komai asiri har Allah ma ya ma Allah asiri yawo Allah asiri haza shi wace to kaga wannan lausha Allahu hidayatahu da Allah ya ga daman ya shiryar da Abu Jahil la hadahu wallahi da ya shiryar da shi walakin na hula mai sha sai dai Allah bai ga dama ba alhamdulillah ya rabbi يا رب يا رباه يا صمد وكن مكيسا لنا يا واحد الأهل يا بر يا وتر يا عين المراد أجل يا من لا له شفع كلا ولا ولد أجس أبيدا وفرج كربه أبدا آمين يا من لا شريع له حقا ولا ند أنت القياس لكل خائف وجل يا بر يا حق يا من لا له ضد آمين
فرج لأمة خير الخلق كمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا أحمد صل وسلم على خير الورى جلنا محمد آله أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بها والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين